أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حقدم دال أجمع السلام عليكم آه، من دا كان كراتمنا دوسي مايكي صلى الله عليه وآله وسلم من أتكلم للتابع من البركة تاريخ الحوادث والأحوال النبوية م? آه، تاريخ الحوادث والأحوال النبوية آه، نا تاليف السيد محمد بن علوي المالكي الحسني المكي رحمه الله تعالى آه، in ba manta ba mun kwana inda yake maganan hadamu wa ashabul waza'ifi ko karkashin wannan heading din ne wa ba'du ashabil waza'if ko mun zo inda yake maganan kan waza'if din kenan wato ashabul waza'if din wanda kowa da aikin da ya dauka wa kansa na hidima wanda ya shafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai a sai a muka zo kan na sayyidina Abubakar ko radiyallahu ta'ala anhu shine eh, yace wa kana abubakar jalal yu'allimul wufuda bi nafsihi wa ahyanan ya'muru man yaf'alu dhalika yu'allimuhum kayfa yuh- yuhayyuna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa kayfa yusallimuna alayhi wa kayfa yajlisuna bayna yadayhi kama zakara dhalika ibn Sa'd fi qissati waqt thaqif wa anna abubakar kharaja ilayhim yu'allimuhum yace abubakar ya dauka wa kansa jalal shi ke koyawa baki da suka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ziyara ana ganewa shi ke koya musu eh, yadda za su eh, yadda su yi a gabanin salasala yadda su gaishe shi yadda su masu sallama yadda su zauna a gaban su zaman ladabi kar mutum zai zama na rashin ladabi kamar yadda ibn isa ya faɗa kai ta kai ga abubakar in ya gama mutum ya zo da ƙazantar gashi ko ya yi tsumu-tsumu haka ko rashin wanka zai sa shi ya koma ya je ya tsaftace kansa kafin ya shigo ci ba shiga wajen annabi haka shi kuma ya koya ne daga alkunya na manzon Allah wata rana wani ya shigo da irin wannan yanayi na kaza abin da bai ba na kazanta annabi sallallahu alaihi wasallam bai nuna komai ba karbe shi da titi me zai ana ku rika gwada wa mutane me zai cuci ɗayan ku in ya je ya kimtsa kansa ku gwada ya gyara ya gyara ya faɗi dai ka san shi da yake da alkunya ba zai ma faɗi ma waye laifi ba in ka ja ce ma balu aqwamin to mutum ɗaya ne abu ma balu aqwamin yaf'aluna kaza wa kaza me zai wai don me mutane suke kaza da kaza da kaza ne to zaka samu mutum da yake amma kunya zai sa ba zai faɗa ba eh ana ji ko to ah, to Abubakar sai ɗauka wa kansa yana koya musu irin wannan radiyallahu anhu wa kaifa yajlisuna bayna dai kamar zaka kamar da Ibn Sa'd ya ambata fi qissati wa ibn Saqib a qissar wato bakin mutanen Banu Saqif da suka zo cewa ya tsaya a waje ya ya wannan Abubakar kharaja ilayhim ya fito zuwa gare su yu'allimuhum zalika yana koya musu ya ce wa kana sallallahu alaihi wasallam yastakdimu gulaman yahudiyan kaga kin zama yana da wani hadimin sa ba yahude ne ba fa musulmi bane wani yaro ne ba yahude hadimin manzon Allah jama'a ku ji fa tare da latajid- latajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda ma kafin wallazina ashaku su ne na farko sannan wallazina ashaku walal jidan na akrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladhina qalu inna nasara zalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun amma duk da haka akwai ba yahudi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauke shi yana masa hidima ba musulmi bane amma da yake annabi wato feshin rahama ne yana tsammani akwai iya zama da za ka yi da annabi Allah ka ɗaya barwa kansa sani akwai watakila iya safa safa'i na zuciya da na ruhi ko mutum bai sarra da daɗe wanda zai da annabi bai da zaɓi dole annabi ya fisge shi a musulunta saboda shi wannan yaron bai hude a ƙarshe wa kan arda alaihi islama annabi ya, ya, ya bijirar masa da musulunci ya kwaɗaitar da shi ya karɓa fa aslama ya karɓa kai ka zauna da manzon Allah tsakani da Allah wannan don yadda Qur'ani ke kafa billahi shahidan Muhammadu Rasulullah Allah ya isa shaida ko annabi ka gani in ba wata aya ba kaza shi fa annabi shine ayar kansa da kansa bai bukatar naqatu salih bai bukatar a samu sa bai bukatar wani abu nan shi ba aya kaman kansa duk wani in shiga kulkama ko abun nan tasbihul hasa fi kafi sallallahu alaihi wasallama duk waɗannan cikin mujizu ba su kai shi annabin kansa zama mujiza ba to wannan kenan ana ganewa fa aslam ya musulunta sun mamata ba zalika wannan ya rabauta sai ya rasu bayan nan ya rabauta Allah na san shi wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqumu bi nafsi ala ashiya nan ko kaga cikin dabi'unsa ya kasance sallallahu alaihi wasallama yana yana yana yana wato ya kasance yana da kansa akwai wasu ayyukan da da kansa yake tashi yana yi bai wakkala wani yana daga ciki za ka ga abubuwan da ya kawata ce ko hadin ya yi sai ga ya tashi da kansa yana yi wa kansa kamar mai da me wala ya kilwa ila ahadi bai bai dangana wani ya waɗannan shi da kansa yake sallallahu alaihi wasallama ka sadaka ti kamar sadaka da hannun sa yake bada ruwa har ta shiga hannun wanda zai karba wal wudu'i bil layl da yin alwala da daddare bai tashin wani hadimi ko iyali ko wani ko wata baiwa ko kuyanga ta hada masa ruwan alwala na wanka da kansa zai dauka ya je zuwa kansa ruwan alwala ba za ne amma ai mun sani in ana zaune haka kamar yadda ya faru a Hudaybiya ai kaga za a zuwa musu ruwan alula ko mun faɗa yadda sahabbai ke kokon tarar ruwan ko yawwa amma in aludu bil laili ne da kansa yake rawa ibn sa'd ibn sa'd muhammad kenan sahibu tabaqat katibul waqidi eh ya rawaito ibn sa'd daga zayyad maula iyash ibn abi rabi'a zayyad din nan bara ne ga iyash dan abu rabi'a kala in ji iyashi kenan a in ji zayat sorry ya ce mene khaslatani la yakiluhuma rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam li ahadin alwudu min al-layl idha qama wa idha usail abubuwa guda biyu annabi sallallahu alaihi baya dan baya ba wani ya tashi ya maimakon sa da kansa yake na farko shine mene shine alwala da dare ba zai ba wani ce wani zai zuba ruwa allan ba da kansa zai da kansa zai ɗiba ya zuba kun tuna hadisin sayyidina abdullahi dan abbas an tuna hadisin na sallar dare wanda bukari ya rawaito mana kitabut tahajjud eh ba wurin kawai ya rawaito ya rawaito shi wurare da yawa ya rawaito shi na tsammani a kitabul wudu ma ya wurare da mabambanta to wajen ruwan alwala inda ya sauke wannan yar jakar ruwan nan ta ruwa take rataye a ɗakin ya yi alwala da kansa ai kaga ibnu abbas ce ina kallon sa buju a rataye take a sama haka ya sauke ta je alwala da ya kammala ya zo ya tashi sallah ni ma sai na je na alwala ko na zo na tsaya ta hagun sa ya kama kunne na ya dada in ta dama na ja da baya daidaita kansa da ni bukhari ya kawo shi ma a mawaƙif na musallin wato inda ya kamata mai sallah ya tsaya mawqiful imam mawqiful ma'mum mawqiful mar'a musamman ma wajen inda mace take tsayawa saboda kaga da gaba da ibnu abbas ya zo ya zo ya shiga sallar yace an bude faftata bil fatiha faftata surat al baqara fa qultu innahu yarka inda mi'ati ayati in yaje aya 100 wata zai ruku yace da yaje ina sai ya dora nace wata kila karshen sura da ya je ƙarshen sura yana jira ya ruku sai ya bude sautin nisa'i na aya ɗari da saba'in da biyar bayan ya kammala ta a yanzu ne za a yi ruku sai ya bude ali imran na aya ɗari biyu sannan sai da ya kammala ya ruku to kaga wannan wajen rashin wakkala wani ruwan alwala sannan inda ita kanta sai ya dame muna innar ɗan abbas dama ce bittu inda halatti mai muna na kwana gidan innata ɗakin innata mai muna lokacin shekarunsa sha uku sha biyar about dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu shekarar da wuce wuraren sha hudu da sha biyar ba ana gane wannan ya kai dai mu- sinnul murahaka amma dai bai kai bai karasa ya kai sinnul bulug ba anyway to wai da'us sa'ili da miƙa wa mai bara kyauta annabi sallallahu alaihi wasallam bai wakkala wani da hannunsa mai girma yake miƙawa wata rana sai da Aisha yana wajen ta sai ga ta ɗauko sadaka za ta bada sai ga ta ɗebo turare ta shafa ya ce "Ah." Ya- ya- akwai suna da yake gaya mata na wasa ana ganewa Ya- eh, yana ce mata ya yi shi ko wani abu kamar haka Eh, ko ko kyata humaira kamar da kyata hadisi sai ce "Yau- yau wani ilimi aka samu yau kuma sadaka ma sai an sa turare ta ce ah ya sallahi sadaka ba alkurani ya gaya mana cewa hannun Allah take faɗawa ba abinda zai ji hannun Allah kan ai ya kawata je na kamshi ba ya ce alam ya'lamu anna Allah yaqbalu taubata an ibadi wa ya'khudhu sadaqati shi ke karban sadaka kaman ba hannu da hannu ake da shi Allah bai da hannu amma duk da cewa ya akuzu sadakati dole mu yi imani in mutum ya mika sadaka kan ta isa hannun mai bara sai da ta isa hannun Allah tukunna Allah shi ya karba ya mika mai bara ko hannun da hannun ga hannun kana goga hannun mai bara gaba shi to sai da Allah ya karbe hannun ka ya mika mar saboda waya akuzu sadakati wa anna Allahu huwa tawwabur rahim na annan kenan harasuhu masu gadinsa sallallahu alaihi wasallam akwai sayyidina sa'ad ibn mu'az wanda ya yi shahada yau ce ba ne zai ga mutuna mana wace shekara sa'ad ibn mu'az ya yi shahada eh haba ku koyi ba da lai mun yi karatu nan ba su ɗaya ba su biyu ba su uku ba su ba iyaka amma ni karatu rike shi ba ana gane kaga da ke ta duba littafin babu anan to in an faɗa baka rike ba za ka yi google ne a arama na kada ku yaushe sa- yaushe sadudu ma'azin al'ansari al'ausi ba al-khazraji ba shi dan ausu ne ba dan khazraji ba ne wace shekara ya shahada haba jama'a na faɗi wannan ba iyaka yakin khandak lokacin da aka tafi bayan ma an gama khandak din an masa rauni bai shahada ba bai rasu ba yana yana masallaci ana masa jinya da aka je Banu Quraiza dama ya addu'a Allah karka dauki raina sai ka faranta min rai akan Banu Quraiza da suka ci amanan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda da shi abokin su ne amma suka warware alƙawari suka yaki Annabi sallallahu alaihi wasallam suka hada baki da Qurayshawa to da da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su hukuncin wa ko karawa suka ce sun karbi hukuncin Sa'dun Mu'az sai ya ce a je a dauko shi a masallaci aka je aka kawo shi akan jaki da zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce umul sayyidukum umul sayyid ku tashi ga gaban ku yanzu kulan sauro kaga a baya masu cewa ba a tashi a girmama mutane suna hujja da hadisin la taqumu kama yaqumu al-ajimu ya'zimu ba'dhum ba'dha kar in ya shigo masallaci suka mimi yace kai ku daina irin wannan mikiya kuna tashin nan saboda kar ku rika irin na sarakuna a jama'in su- ba saraki fita sai a mimmiƙe kaga dan ka gane tawazi'u yanzu kuma gashi a a a a a Banu Quraiza yana cewa mene qumu li sayyidikum ku tashi ga shugaban ku yanzu sallallahu alaihi wasallam to da Sa'adu iso sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce Sa'adu ga waɗannan mutane ka yanke hukuncin da kaga ya dace da su sun ci amanan musulunci sun ci amanan sun ci amanan ƙasa dan wannan shine adda turanci ake kira treasonable felony duk inda wannan yake a duniya hukuncin kisa ne duk yadda ƙasa ta ta yadda da sauki to wallahi ko dai ta fatattake ka ko ta ma ɗan rai da rai in a ingila ne da ba hukuncin kisa ko kuma dai a kashe mutum shin amana ƙasa ba a shirya da kai za a yi juyin mulkin ƙasa za a juya gwamnati misali saboda tsaban wayewa sai shugaban ƙasa ya yi murmushi cewa ba ko wallahi ya fi wannan ba tsaro kenan a ƙasa ba magana na jin kai magana na wannan na rashin sani kiman ƙasa ne cewa no one is secure ba wanda yake cikin tsaro kenan ana gani wannan da kyau da haka sai ce sa'adu yi musu hukunci sai sa'adu ya ce yanzu duk hukunci na kace akan su yayi yace yayi to sai ya juya ya ba manzo Allah sun san baya ka san ba fa ba annabi baya fa amma ka san me za a yi bashi baya yana so ya wanke hukunci ne mai tsanani mai zafi bai so yana kallon fuskan wanda fi kowa jin kai irin ba kall- ba yi ana kallon manzo Allah sallallahu alaihi juya ba su ce yace to na yanke musu duk wanda isa yaki a cikin su to hukuncin sa kisa tunda su aka ce amanan wanda kuma matansu da yayansu kuma sun zama ribatattun yaki sai na sallallahu alaihi wasallam laqad hakamta bihim bima hakama Allahu bihim min fawqi samawati sab'a kama qala ka musu hukunci da irin hukuncin da Allah ya musu tun daga sammai bakwai shi kenan sai aka to shine sa'adun nan dama ya addu'a ce Allah in dai akwai wani yaƙi tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da Quraysh Allah ka bani tsawon kwana dan baka da makiyar da nake so in yaƙa da a saboda kai kaman kaman Quraysh da suka kore annabinka daga gidansa amma in babu ya Allah mun bukata mun bukata wani rayuwa har ya fara warkewa fa addu'a nan fa amma dan ka sa addu'an su akwai ijaba yana yin addu'a da Allah ya sace ba wani yaƙi da ya rike tsakanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da Quraysh daga shekara ta biyar dinnan sun daga Khandak sun yi na ƙarshe ana ji kawai shikenan sai ya sai jini ya balle masa sai kawai a ƙarshe ajali ya rasu da jallawa ne aka zo a mar sallah ka ɗauko gawansa aka zo manzara sallah sallah bayan ya mar sallah yake ce musu ihtazzal arshu li mauti sa'di ihtazza arshur rahman li mauti sa'di al arshin Allah ya girgiza da rasuwan sa'd ibn mu'az ka san shekarun sa na musulunci shekara biyar kacal amma yayi jadi yayi daukakar da ranar rasuwan sai da al arshin Allah ya girgiza kai ka irga shekarun ka a musulunci nawa ne tun daga ranar haihuwa amma ya- ba quantity na shekarun ba ne quality ne shekara biyar yayi a musulunci kafin shekara biyar nan shi ba musulmi bane gumaka yake bauta amma bai shahada ba sai da al'arshin Allah ya girgiza to yanzu shekaru nawa za ka yi ka kawo minti ɗaya na sa'adu ko ba sahabi bane ba ban tana ko sahabin manzo Allah ana ji to da aka zo ɗaukar gawan sai Yahuda suka ce "Mhm, ka gani ba sai suna a da aka zo ɗaukan gawansa munafukai sai suna gulma gashi ba ga irin ta ba gawan ma bata da nauyi sako sako saboda ya ci amanin yahuda ga ba ga yadda Allah ya masa ba annabi da yake ce kaga jahilan banza bala kuke kokon su ma sai an ɗauki gawan sadu da su ya za ku ji nauyi ko watse ma gawan ba ta faɗi ba amma magana mai ɗaga ba mala'iku ko zai kama makara kai ka taɓa ganin gawa an ɗauki makara da mala'ika tsakaninka da Allah a unguwanku mutane da kuka binne a ƙauyukan kudu da birane da limamai da ladanai da na'ibai da hakimai da sarakuna da ta waye ka taɓa ganin mala'ika ya tafi duk abin nan in ba sahabin manzo Allah ba ana ji to wannan yana nuna maka mene yana nuna maka wato wayannan bayan Allah manya ne a wurin Allah so yace mala'iku ce kokon sai an dau gawan su a da su su ma kan lada ya wuce su su ba ke tsoron an mutu za su yi tambayoyi ba amma da su ake kokon daukan gawan sa to kaga a ce wanda mala'iku su bi shi a kabari ya zama mala'iku suka iso da gawa ana gane magana nan? tabbas ba matambaya ba masu tambayan suka dau gawan ba mala'iku da suka dauki gawan daban matambayan kuma su da munkar da- da nakir suna nan suna jira a ana samu su a kabari za su zo ana ganewa to amma gawar da mala'iku suka kawo ta za ta yi wala amsawa mala'iku tambaya ne radiyallahu anhu wardahu to wannan shine sa'ad ibn mu'azin al-ansari da mun faɗi kai su cikin dogarawan manzo Allah ko mun ce shine a matsayin dogari ba sanan dogon mutum ne yana da kiwa yana da tsawo, ya dace da ya tsaya haka sai ya karbi wannan aikin shi kais dan sa ibn Obada a kiyaye al-Khazraj wanda shine a kofar gidansa aka yi Abubakar Mubaya a Saqifatu Bani Sa'ida shi ibn Obada kenan to wannan ko Sa'd ibn Mu'az shi kuma ya shahada a a Kandak ana ji sannan in ji malami ce wa harasahu Abubakar As-Siddiq aidan bil Arish a sadun ma'azin yawon badin ranar badar sadun ibn ma'azin shi ne ya ɗauki ya jibinci gadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan a ranar kuma harasau abubakar abubakar shi ma ya yi gaida annabi sallallahu alaihi wasallam aidan a ranar bil arish a nan inda aka yi wa annabi wato wani kamar kamar rumfa kamar ɗaki kamar tanti haka inda yake zaune a a badar din ana ganewa wata ran sai nadi ya hau minbari yana sarki musulmi a iraq ya ce akan yake musu ayyuhan nas man ashja'un nas suka ce anta kai ya ce ya murmushi ya ce ni kan na san duk in ya ce wa ya fi kowa jarumta suka ce kai ya ce ni kan na san ban taɓa karo da wani sadauki a filin daga ko a ina ba wallahi ban kai shi karba ƙarya yake amma ko ba ni ba ne wane ne sai suka shi ce abubakar siddiq ce me yasa ya ce ran da aka je badar duk idanun kafiran makka suna kan inda annabi yake abubakar ce to shi ya ba da rayuwarsa ba zai bar wurin ba duk inda za a je yaƙi ji shi yana nan yana gadin manzo Allah a filin badar a nan arish sai zakwan ibn abdi qaisin shi ma yana cikin su yana cin masu gadi masu ba annabi sallallahu alaihi kariya wato dogara su masu bashi masu bashi kariya akwai muhammadu ibn maslama al-ansari shi ma bi uhudin a yakin uhudu wa zubairu yawm al-khandaq da sayyidina zubair ibn al-awwal ranar yakin khandaq ana ji wa ubadu ibn bishin wa saduna bi wa qasim wa abu ayyub bi khaybara a yakin khaybara kuma ubadu dan bishir da sa'ad dan abi wa qasim al-ansari az-zuhri a sorry ba al-ansari ba al-qurashi ne shi az-zuhri wanda yake kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake annabi sallallahu alaihi lokacin yana so ya musu raha yan sa da shi ko sai ce haza khali falirini ibnu khalahu falirini ibnu khalahu jama'a ga faka kuna shi wani mai nuna mana zaka mun gani sai ya murmushi ibnu abi waqas shine kadai sa'adu ana ji kun Muhammadu ibn Sulaiman al-Ansari shi yayi tsawon zamani a zamanin Usman yana nan har bayan Usman ma Zubair ibn al-Awwam kun san shi ibn Ammati Rasulillah ibn dan Safiya wacce take goggon manzo Allah ce sallallahu alaihi wasallama kuma goggon sai ina ne har yanzu ya musulmi yana matashi sune matasan musulmai a Makka har aka hijira da shi shine babba Abdullahi bin Zubair baban Musa bin Zubair baban Urwa ibn Zubair rabin hadisi nan da yawa wanda hadisai da yawa na cikin rijalus sanad Abu Bukhari Muslim da sauran littattafai sai ha duka shi Urwa ibn Zubair kenan tabi'i ne da an haife shi zamanin Umaru ana ji ko to sai yayi shahada kuma a yakin Jamal bayan gama yakin bayan ma shi ya sai na ya gaya masa ce ka tuna wata rana kuna zo kai da annabi sallallahu alaihi sai gani ina zuwa tunda da yakin ya cabe sai na sai suke ce a dakata da Allah yace ilayya zubair ilayya talha Allah da zubair su fito ina da magana da su suna fitowa sai ce wa zubair ibn al-awwam ana ji a yace wa talha da farko ya talha akhbata urfak wa kararta bi irsi kasu ila sasu katil biya ya ta ba tsalla ka boye iyalanka ya amaryanka a gida cikin mutunci ka fitar da iyala na san saurin yaki a ya san ba tsala fitar da ita ba sai da yaki amma ba wanda yake da daman yau ya mata magana a duniyar musulunci ya ce mata kar ta yi kaza ko ta yi kaza sai tsala dalili shi dangi abubakar a matsayin babban ta yake amma in baka ita uwar dun mu'minai ne to shi yasa ya gaya wa wannan magana an gane magana kiwon yawwa ya dubi zuwa ce kai kuma zubair ka manta wata kuna da kai da sallallahu alaihi sai gani na zuwa sai ka dubi ni kana dariya kana da la da ibnu abi talib zahu la abu talib zai irin tafiya san nasa yadda ka san a filin yaki irin tafiya irin na takawa a filin jihad sai ce ah an zuwa ce zubair na kana kallon saka da kana so su ce ya sallallahu alaihi zai dan so shi dan kawuna abu talib kuma addini wa huwa ala dini sai ce amma wallahi la tuqatilannahu yawman wa anta lahu zalimun a haka ko tan zaka kishi kuma ran da ka kishi kane baka da gaskiya sai kawai su bi da cik wallahi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi maganar ban tuna ba sai yau da ka tuna yau da muka yi yaƙi da haka annabi ya mana shari'a yaƙi na tun yaƙi da zo yaƙi da haka wallahi ba zan ƙara yaƙan ka ba da yau to jiya wannan da ya tafi radiyallahu anhu ya je wani waje wajin siba yana sallah wani ja'iri ana ce masa amrun jarmus la'anahu Allah ta'ala shi ya je kashe sayyidina zubair yana sallah zubair irinsa a matsa jarunta ba zai kasu ba in ba yana sallah ba ba zai yi wani sadauki ya tumfare shi yana buwa tsaki yana farke ba amma da yake sallan sahabbai daban ne dan shi wannan zubair din na gaya muku ba kuma ta ba akwai ɗansa urwa na faɗi urwa ɗazu to urwan nan ya taɓa yin rashin lafiya wata rana ya je sha ya je zamanin walid da abdul malik dan marwan na sarkin musulmi da ya je sai ɗansa ya rashin lafiya suna tare a ce da ɗan ya rashin lafiya ɗan ya a ƙarshe ana ji a ƙarshe ajali ya sauka waɗa to an ji an yi sallan jana'izar ɗan an rufe an yi komai kenan za a baro sai wani ciwo ya shiga kafansa kamar kyansa ya kama kafansa bayan an gama bisin yara haka kyansan ya ci kafan ya ci aka kira likitoci da yake a sham ne sarki musulmi na lokacin walidu da abdulmalik da marwa ne ya tura ne likitoci da ko ina suka duba kafan suka ce ina a wannan kafan sai dai yankewa ba mafita eh to ya za a yanke suka ce a ito su a lokacin yadda ake tiyata yanzu ba ana anesthesia ba to su mai muku anesthesia suna da wani haɗi ne na na na na na na na na na na na na na na maye ana gane kayan maye za a ba mutum ya bugu har ya yi bacci bai san lokacin da yake ba sai a yi allura sai a yi a cire kafa yake la wallahi la asta'idu bil ma'siyati fi talabi shifa ba zan nemi taimakon sabon Allah wajen neman lafiya ba ana gane ma sai dai kawai abin da za mu yi aka ce to me mafita ya ce a bari sai in yana sallah za a ce sallah kai yanzu in bera shiga masallaci a gonku ana cikin sallah ko mage ta biyo shi suka rika irin kara jinan shi na kuka mage na kara ba sai da yi kutare kutare ana ganewa wato ko sallan sahabbai ka duba da tabi'a ba za ka ce mun ba sallah muke sai dai Allah ya karba da hakuri lokaci ko Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima bil khalqati wa sallallahu alaihi wa sallam wal hadi la sallam tuqala la ilaha illa anta sallallahu alaihi wa sallam